إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haduwar mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram yau muna subudu shidda ga wata na ramadan hijira shekara bakwai wanda ya dace da sha ɗaya ga wata na shidda shekara shidda. a darasinmu na jiya muna dai cikin suratul ma'ida mun tsaya a aya ta biyar ta wannan sura suratul ma'ida wanda insha Allah yau za mu tashi aya ta 45 a wannan sura 46 kenan za mu tashi insha Allah Malam Muhammad Ibrahim bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم وآتي وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة بما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم na Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya bamu labarin banu Isra'il da irin yadda ya aike gare su na annabawa ya ce wa kafaina ala asarin min biyo baya bayan ko guraben waɗancan annabawa da suka gabata na banu Isra'il min biyo baya koma cewa an rihe da isa ɗan maryam wanda shine ƙarshen annabawa na banu isra'il Allah ya ku annaba da dama amma shine ƙarshen cikon annabawa na banu isra'il sai ƙarshen annabawa muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan shine ƙarshen banu isra'il kenan Allah ya biyo baya bayan aiko sauran annabawa yace da isa dan maryam musaddiqan lima bayna yadayhi shi ma isan yana gaskanta abin da ya isko kayi shi na littahi minat taura na taura da isko dan ya isko a taura amma la cewa atayna wal inji fi hudan wa nur wa musaddiqan lima bayna yadayhi minat taura wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa Nabi Isa alaihi salam akan cikon sauran annabawan banu Isra'il yace wa atayna wal injil mun ba shi littayi mai suna inji fi a cikin wannan littayi inji hudan wa nur akwai shiriya akwai haske domin asalin muna magana kullum wani ana magana da asalin littayin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko ma kowace al'umma wannan al'umma ta banu Isra'il Allah ya aiko ko ya cika aike da ya a cikinsu da annabi Isa alaihi salam an ba shi littafi mai suna inji wannan injilikin ma akwai shiriya da haske ga wanda ya imani da ita a wancan zamanin domin littafi ne na shiriya wannan yawa shi ne magana da kullum suke yi akan cewa ai babu hanya ta shiga aljanna sai ta hanyar isa alaihi salam ita ce hanya ta shiga wannan magana ba abin jayayya bane ba idan sun haɗe ta a lokacin da ita wannan magana wani yan wa dukkan annabin Allah idan ya zo haka ne babu hanyar shi- shiga aljanna babu hanyar shirya hanya guda ce sai ta wannan annabin da Allah ya yi annabi isa alaihi salam ya yi wannan magana da mutanen da ya isko kamar da dukkan annabin da Allah ya yabo haka ne sunnar Allah a cikin bayan shi a wa wannan annabi da mai son samun kusantar Allah ko shiga aljanna dole yayi biyayya ga wannan manzo da Allah ya aiko ke shi da Isa ke cewa babu hanyar shiga aljanna sai ta hanyar shi da wancan zamanin shine manzo na Allah zuwa ga banu Isra'ila shi da ke musu maganar hanya guda ta shiga aljanna tunan maganar Allah iya tabbatarwa da ita wannan injilikin da littafin Allah ne Allah ta da shi don shiryar da bayin shi da ma kullum muna magana din adawarka da kirista za mu ce ko nasara kakka yi kakka kusanci sukan asalin addinin ko sukan littafin da yake tare da shi a kai kana da imani da annabi isa alaihi salam kana imani da injil amma wanda Allah ya saukar ɗan wa ita kuma wanda Allah ya saukar kin tabbas littayi ne wanda shi ne shunhuda don tun a cikin littayin an ba da bishara duniya tana nan tana jiran wani annabi zai zo mai suna ahmad ta a taura shunhuda ce ma ga ga mana- ga- ga ƙura'ani ga manzon Allah sallama in dai a taurace ta Allah ita take shinguda ma duniya tana nan tana jiran wani annabi wanda zai zo ba Isa alayhi salam yau kuma da dukkan alamu da kabila da komi wanda diba lokacin annabi lokacin aka mai wayi da harku shi kai annabi sun me menene lokacin da haka Jibril da ya kama shi wani ya rungume shi ikira ma'ana bi tarin malaika ya rungume shi ikira ma'ana bi tarin annabi ya sai da hankali shi bi san menene ba bai da wata masaniya bai da wani magana cewa shi ne kaza kaza sai ya tsoro ma ya kama shi ka a je ma ko aljanu ne ai ka gane ya je gida ya ga matar shi mai hankali Khadija radiyallahu anha ya ba ta labarin kai ina cikin wani hali ina tsoron kai na ka a je wani abu ya sai same ni wa ta ce kalla laifin zukan lafi abadan ta ce muhammad ai har abada ba ka kukumyata ba ka tsatsanta me wannan baiwar allah ta diba na shi take wajen irin halayen shi kana sadar da zumunta kana ɗaukar ɗawainiya kana ɗaukar yauni na al'umma a kanka kana kula ta kan bako wannan abin da kake yasu layi laifin zukan lafi abadan yan wa wannan kenan ko a jahiliya an san mutumin kwarai allah bai kasantar da shi jahiliya ce amma da kai kalla walla bai wa ya Muhammad bai wa Allah ya kasantar da kai akwai wani abu da gurin kuma ba san meye ba ba san meye ba amma ka san a halin shi irin halin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai wa ku mita to menene a sani ta ce za abin da za a yi muje wajen warka warka kaman ku zan da ibn amir ne ku zan ne na Khadija warka a garin Makka iya daga cikin masu wata masaniya game da littayin injil iya imani da isa iya da addinin nasara a garin maka shi ne kamar malami wanda yake da alaka bai bautar gumki iya da alaka da bautar allah ta hanyar inji ita ta ga ga dan uwanta mai wannan ilimi kida an san wa'in na mutane maka kida mutane maka da mun jahili ne kida batil tai jahili ne ke yanzu ga wanda yake da alaka da littafi daga sama tace mu je mu ga mishi aka je da Khadija da mijinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam suka je gidan warka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma warka duk irin abin da ya gani abin da Jibril ya mishi da abin da ya gaya mishi duk yawa warka bayani dalla dalla abin da ya gani anan san mu ilimi tun anan warka yake cewa wannan abin da ka gani mala'ikan da ya zo wa Musa ne ya zo maka eh mala'ikan da ya zo musa shi ne ya zo maka Cika, amma fa kana da magana ya ce za ka samu matsala kuma mutanenka za su hudda ka daga wannan garin duk abin da ya da annabi sallallahu alaihi wasallam maganar matsala sauran su biyu abin da yi mamaki ba da aka ce za a kore shi yace a a muku da jihu a muku da jihu ni yanzu na huta da maka ni za a huta da maka annabi ya ga gidan dan asali amin a garin makka sananne dole shaida yace ni za a huta daga wannan gari warka yace ai ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi sai an mai adawa sai an kore shi sun yi ilimi tun a lokacin nan warka mai wakilan warka ya karanci inji wanda ya karanci wani hajji na annabin ya karanci dukkan alamu na sanin annabin Allah muna magana cewa kenan inji ta yi shinguda inji ta gaskiya ta yi shinguda ga cewa wani manzo zai zo duniya tana jiran wani manzo zai zo mai suna Ahmad da kenan Allah ta kwanta injil a ciki akwai shiriya da haske a nan wannan warkar da taimakon Allah ke cewa ina fatar da a ce ina cikin ƙarhina lokacin da za su kore ka in taimaka maka annabi ce ne za za kora da gari a ce a hudu ne
وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون
bayan mun yi bayani na matsayin ataura da matsayin inji littayi ne na shari'a da haske kuma yana gaskantar da abin da ya isko na ataura kuma shari'a ne galgadi ne ga masu tsoron Allah sai Allah subhanahu wata'ala ke cewa waliyakum ahlul injili bima anzalallahu fi Muta- wanda Allah ta karma da injila da injil kinan nasara su yi hukumci da abin da Allah ya safkar a cikin shi kaga nan zaka ce yanzu kenan ana ne mu ba ta mu bi injil wannan wajibi mu yi imani da ita amma maganar hukumci su kansu ahlul kitab ko nasara inda za su yi aiki da haƙiƙanin injilikin da Allah ke magana a kanta da za su imani da Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulul iya cewa kul ya ahlul kitab lastum ala shay'in hatta tukun tawrat wal injil ya ku ahlul kitab ba ku mana matsayi a wajen Allah sai kun tsaye da hukuncin at-taura da injil amma amma unzila ilaykum ko min rabbikum da duk abin da Allah ya fada ga ubangijin ku kenan shi tahiyya dukkan annabawan Allah da tawon Allah duk bayewa ta tsaye da ɗaya a ciki magana gaskantawa wajibi ne magana biyayya wajibi ne illa ko ta al'umma da manzan da aka aiko wanda yake jagorantar ta amma idan wannan ya wuce wannan ya zo dole wanda ya zo daga baya a mai da magana kenan Allah ya ce su mutanen injil su yi hukunci da abin da Allah ya saukar a cikin injil sai ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun wanda ba su yi ba hukuncin wannan da Allah ya ambata da abin da Allah ya saukar a cikin littafin su wayannan fasikai ne abin da muka bayani a jiya fasikaici maratib ne kamar da yake kafirce maratib kenan mata akwai inda zai zama tufsu kafirci ne kai da akwai fasu na aikin alfasha ai mugun aiki kidan ya dace da halin da yazo da wanda ya aikata wannan aikin za a diba a lokacin da ya fasikancin wani nau'i na cikin fasikancin shi yanzu ake mai hukunci amma sunan fasikanci a mutu fasikanci amma yakan bambanta kenan Allah ce wa'annan su ne fasikai mun wa bayani da muka yi ajiya na maganar fahimta wata fahimta wata aya wanda kullum abinda magabata ke bayani ko magana da kullum ake yi magana kansa magana salafiya hanya ce mai saukin gaske ko mai lafiya aminci daga shiga haɗin menene wa ibadar Allah ba da ka ba ibadar Allah da bin yadda ka isko magabata wanda aka ma shaida ka bi abin da suka zo da shi abin da suka aikata ka bi gurbinsu man wadda yawa wala idan ka samu dukkan wata kira da ɗariku da dukkan wata hanya da ka sani mai yawa tsakani ga Allah kowa san Allah ne san addinin Allah ka shi tona yake hatta Allah ya shaida kan maganar rabaniyawa mace mai Allah ta rabana ta istadawa maka tabana alayhim hatta eh nasaru waɗanda suke keɓance kan suna rubananci wanda ba sa arme asalin abun rubananci ba ka arme duna mai daɗi maka ce shi ba ruwan kar duniya wannan asali su suka yi ta sun yi ne don neman yarda Allah Allah ce ko don ne sun yi ne don neman yarda Allah don san addinin Allah suka haramta ma kansu waɗannan ababe amma daidai ne kenan kenan nan wani ra'ayinsu ne to haka wa duk wata hanya mai hadari dan adam zai tsaya in ma dan kishin addini yawa me yasa da sun so da yawa aka samu kaman samari wajen abu na gugul mayya saboda samari su suke da hamasa ta kishin abun da a mutu kenan wannan kishin shi aka ce kishi kadai baiwa hadi linzami idan aka saki mutum da kishin kadai ba linzami to zai iya zuwa ya afka ya halaka da kashi halakar da wani da kici da mutu amma da ƙa'ida da dabaibai da linzami wanda ke saka hanya shine bin hanyar salaf duk wanda gani ba mai zuwa in waye mutu ba ba kan imanin shi ba a wannan shi kashe kai ya mutu ya ɗaya ɗaya babu na ba kashe na imani kai manta bisa Allah kuma san addinin Allah a san addinin Allah kai shi haka a lokacin aka ba sai yana Ali magana kan hawa da shi a musu kaza aika hore da shi a ya ce kafircin suka yi gudu hawari kowa sun suna iya kan mata a cikin al'umma farkon mata a cikin al'umma mace tana ya kare su ci a ya ce kafircin suka yi gudu ka ce kawuri da gangare da lokaci guda ya ce mene saboda abin da kuke hudu magana shi suke gudu kawurci mene ne san addini da jahilci ya kai su afkawa cikin wannan hanya tasu a nan mene ne ka ji addini har ma cewa malamai na cewa khariji wanda yake kawariji duk da malaman hadisi suka yi takaba su ɗaukar ruwaya ta wani wanda yake kan bai kana a malaman hadisi suna ɗaukar ruwaya wanda yake khariji ne wanda cikin kawarij dan bai kaza kawarij a kida kawarij babu ƙarya bai ƙarya bai ƙarya su a yadda mai su a wajen ka ƙarya ka hurci ce domin kabira ce su kuma kabira ka hurci me yasa suka ce mutum bai san Allah ko bai san addinin Allah me amma san addinin da bin wani ra'ayi manhaj ba irin manhaj kin ba da manzon Allah ya aje dan wani sabon su da gare amma suka ga sabon su iya ba sun yi sabon fahimtar addini shi ne matsalar sabon suna raye amma suka wata fahimta mai zaki kan addini har ma suka ce wasu sabon kawurin su kawurta su kuma ragon ba suna san addini za su mutu kan addinin amma aiki da wani ra'ayi kun sabanin manhajin salaf shi ne mushkila kenan mutum kullum ba san addini ba kada yi kokarin tsoka abinka da hujja kuma hujja idan kullum muke inkarin mugan yan ɗariku duk abin ɗaya ne da kake inkarin ɗarika don ta saba sarfa sali haka duk wata hanya in za ka yi in za ka yi ka diba cikin magabata yaya wannan abin ya wakana waye cikin magabata ya wannan bagana in tafsiri ne in ne wace hanya mai lahiya hanyar sarfa sali nan Allah ke magana da inji da nasaru alal inji na hukumci da abin da Allah tafkar Allah musu zargi na kin hukumci da abin da Allah tafkar cewa faskai ne kenan wannan shin kenan mu a wannan al'umma a yanzu za ka samu lahiya lahiya lau a wajen Allah ka bar littafin Allah ka yi aiki da wani littafin ban Allah ba kai Allah kai ka ce ba fasiki bane kai kenan wannan magana kullum abin sanin laihi ne bai dace ba kuma kuskure ne in ma ya zaman to ka wuce gangariya idan ka yi da zaman shine shine na kwarai shine ta yi ko ya yi na Allah daban ko ku kayi da san zuciya ka amma ka tabbatar da cewa kuskure ne musulmi ya yarda ko ya yi hukumci ba da ta Allah ba tun magana da ya ce yanzu muna magana muke yi magana yaya abu ya riga ya wakana yaya za a huto mishi ya za a fantar da almas shi na ke magana nan magana take zauwa a samu sabanin yadda ya dace a huto mu abu magana kenan amma ba daidai bane ba a bar littafin Allah a yi aiki da wani daban na wani ko ra'ayin wani sai Allah ce wa anzalna ilaikal kitab bil haqq وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا na'am ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون na'am bayan mun ji fadar Allah subhanahu wata'ala sabkar da wancan littattafai sabkar da injil bayan at-taura Allah ce wa anzalna ilayka alkitaba bil haqq mun sabkar ma ko mun sabkar zuwa gare ka an sabkar ma da wani littafi shine alqur'ani wannan littafin bil haqq wanda ya sabko tare da gaskiya wa bil haqq anzalnahu bil haqqi nazal dan gaskiyar ya sabko gaskiyar ce tare da shi kuma dan ita ya sabko littafi ne ana wanda yake doke da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab kuma shi ma alqur'ani da yazo yana gaskanta abin da ya isko gahi shi na littafi a taura kin ce injili kin ce su ibrahim kin ne duka qur'ani ba wanda ya kaita a cikin su wa muhaiminan alai kuma qur'ani shi ke hukunci ko shaida ga duk littafin da ya gabata qur'ani ke shaida cewa Allah ya saukar da at-taura ya saukar da inji ya saukar da zabur wannan qur'ani ke shaida akan haka kuma qur'ani zai iya in yazo da wani abu saba irin wani labari labari ka samu a cikin tansa alƙur'ani ba haka bane ƙur'ani ne madogara shi ke shaida duk labarin da ƙur'ani ya kawo in ka saba shi a wani wuri to ba haka bane shi ne shi wurin shaida shi ne mai hukunci akan kan da tawai dan haka sai Allah subhanahu wata'ala ke cewa manzon sallallahu alaihi wasallam fahkum bainahum bima anzalallah kaji kawa mutane hukunci ga yi hukumci tsakanin bayi na tsakanin bayi da abin da Allah mahalicinsu ya sabkar wala tattabi hawa ahun kakka bi san zuciyarsu zai bi kasi na san zuciya nan dukkan wanda zai wata shari'a da ka wanda zai shari'anta wani abu ba da madogara ba daga wajen Allah shi ne kurin ya ga ko su suka ga ga yadda ya kamata a yi ba na Allah ba kaga nan menene alhawa abin da ransu ne ya gaya musu san zuciyarsu ne suka ga a ra'ayinsu haka ya kamata a yi ko wata ƙasa kamar ɗan yau duniya take cikin wannan halin yin tawaye ga Allah yin tawaye ga littafin Allah ko ta al'umma sai ta diba ta ga me ya dace ta wa kanta shari'a ta wa kanta hukunci me ka ce kalmar demo karatu me demo me karatu demo me karatu kalma ce ta turawa ta kira ina ga alama wace ma'ana wani mulkin mulkin al'umma mulki kenan al'umma ne kenan jama'a mutane su suke da mulki a hannunsu su suke kenan halitta abin su halitta ko saramta kenan da yanzu abin ba hannun ba Allah ke ba ba magana malici ko wata al'umma ita take da damar ta yi ta sha'ananta inda ma haka kin suka yi aiki hakika ai da da wasan fitina da yau ba inda har haka kin ne me yasa za a matsa ma wasu sai sun yi irin nasuwa ne me yasa ai har kalmar da ake faɗa mutane sun an har haka ce ne ta kan wannan da za a isko wata al'umma misali musulma a ce dole sai ta yi aiki da abin da amurka ke gani ko ta ƙasa ke gani inda gaskiya za a bi kun zalunci kenan wannan duk wani abin da ya zama to ra'ayi na wasu al'umma alhawa ne. Allah ke manzon shi kashe ka yi musu hukumci da abin da Allah malicinsa ya sabkar kakkamsan zuciyarsu kakkamsan zuciyarsu ya ce amma ja aka min alhaq kenan ka bi san zuciyarsu ka bar abin da ya zo ma na gaskiya na alkur'ani ce don haka ne kullum ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowace al'umma Allah subhanahu wa ce ya sanya mata na an ce shari'a wa manhajan sabili wa sunna wa sunna ma'ana tsarin gudanar da rayuwarta da hukumta hukumta da sunnar yadda za ta gudanar da rayuwarta na yan wa abin da ma'anabi yake cewa nanu masharar anbiya ikhwatu bi Allah dinuna wahid annabi yake cewa mu duka annabawa yan uwa ne ikhwatu bi Allah ikhwa li Allah ma'ana kamar eh ma'ana mutum ne ke da mata da yawa iya da iya da ko da mace asalin uwayen daban-daban amma uban guda ne annabi gwada misalin cewa annabawa jigonsu ma'ana tahiyarsu ta tauhidi guda ce yanda yake ɗiyan ma 'yan uba uwa daban-daban uba guda annabawa jigonsu guda ne na tauhidin Allah ɗaya ne amma shari'a take bambanta daga nan zuwa nan kun Allah ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ila nula illa fa abduni wannan sunnar Allah ce wa laqad ba'athna fi kulli min rasulin an ibudu Allah wa tanabu tagut magana jiwon tauhidi ɗaya ne amma ko ta al'umma shari'a ta ta daban da ta waccan dan duk da Isa annabi da banu isra'il kaga shi ma da yazo ya zo dan ya halitta wani abu da da haramu ne a yan gaban shi kenan wannan maganar cewa shari'a ko wata al'umma da shari'arta da tsarin da take gudanar da rayuwarta Allah ya ce walau sha Allahu inda Allah ya so la ja'alakum ummatan wahida sai ya sanya tun daga Adam har ƙarshe shari'a iri guda ce nan abin da ke umatan wajen shari'a al'umma mai tafiya kan tsari guda ba ta Allah shirya Allah ya shirya da al'umma duk da jigon tafidi guda ne amma kowace da irin tsarin gudanar da rayuwarta da manhajikinta da tsarin da take wajen gudanar da dokokinta ko ta al'umma yace walau sha Allah la ja'alakum ummatan wahida inda Allah ya so sai sanya ku al'umma guda tsari guda walakin da ya buluwa ku fi ma'ata kina Allah bai so haka ba Allah sai ya kwata al'umma tsarin ta daban tsarin rayuwarta daban don Allah ya jarrabe ku a cikin abin da zai ba ku nan iyawa da an ce kaza haramu ne yanzu ya halitta ko da halaka ne anan sai haramta dan Allah ya jarba ga wane ne zai da'a game da dokokin Allah nan Allah ya ce ai kaza nan daga wani zuwa canza nan ya to wannan canje canje Allah ya yi su dan ya jarabi bayi kan abin da ya zo musu da shi na dokokin a ga me za su yi wa zai da'a wa zai tawaye shine ne ya walakin da ya buduwa kun fi ma atakum ke walakin kinan Allah bai so bai sanya ku ummatan wahida Allah ya ku daban-daban da ya jarrabe ku cikin abin da zai ba ku da haka fastabiqul khairat nan Allah yake kiran masu imani kenan ku yi gwagwarmaya ku yi gaugawa wajen neman dukkan aikin alkhairi dukkan hanyar yardar Allah kenan masu imani ku gwagwarmaya wajen waman neman yardar Allah shine gaugawa musabaka wajen gaugawa wajen aikin da duk abin da Allah ke so kenan wajen neman yardar Allah kenan fastalikul khairat ku yi rigaye rigaye wajen neman aikin alkhairi dan haka yace ilallahi marji'u nan ga yawan duniya rayuwar duniya Allah ya aiko da annabawa da dokoki shari'o'i daban-daban da kunce-kunce Allah iya kiran bayi su yi kokarin su yi musabaka wajen gaugawa bin umarnin shi eh kowa ya gaugawa ne ma yake alkhairi don wannan rayuwa ta duniya za ka kare yace ila Allah marji'ukum zuwa ga Allah ne makomanku take kenan za a kare wannan rayuwa a koma zuwa ga Allah lilla marji'ukum jami'an ga baki ɗayanku za ku koma zuwa ga Allah nan ma'ana da mai da'ar ga Allah da wanda bai da'ar kowa zai koma zuwa ga Allah فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ذاك كوما ga Allah Allah zai ba ku labarin rigima da ake a nan duniya wa cewa wannan iya karantar da kai cewa ashe rigima a duniya ba ta karewa za a yi ta yi tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin wani da wani gaskiya muke ba gaskiya kuke ba ƙarya kuke a yi ta yi haka raba rigima sai gobe kiyama inda za a raba rigima a ce ga mai gaskiya ga mai ƙarya an ƙare mai gaskiya gidan aljanna muna mata an samu na jiki mai ƙarya gidan wuta Allah mun tsari wannan sai a lahira kurum nan a kenan za a yi tsaro kurmayya gaskiya wuri a yi ta hamayya a yi ta rigima to waye ba da ƙari haka za a ta yi kowa da shi kikin gaskiya ya kawo da wancan ci wannan bai kan gaskiya haka za a yi ta yi amma inda abin zai tabbata a bayyana da haza ga mai gaskiya ga mai ƙarya a hili ƙarara sai gobe kiyama inda ƙarshe ne ba magana gardama kenwa shi ne kenan ka kan wannan magana tun da wajen raba rikima sai gobe kiyama wai mai raba rikima Allah sai tun daga nan mutum ya kokarin kama hanyar Allah dan Allah shi ne mai raba rikima don wani ce ma kai na kwarai ne sai ba sai ba ba ba gaskiya ba da mushrimi ne bai ma wani komi amma ka rike hanyar Allah kama hanyar Allah don gobe kiyama Allah shine mai hukuncin fa yunabbi'ukum bima kuntum fi takattalifun Allah zai ba ku labarin duk irin sabani da ake a nan duniya Allah zai ba ko zai ba ku cikakken labari ya gaya muku ga mai gaskiya ga mai ƙarya daga nan kuma an kare wasu wuta wasu gidan aljanna yace wa annakum bainahum bima anzalallah
وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واهذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون na'am أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون نعم. wa'azinkum bainahum bima anzalallah kayi hukunci tsakaninsu bima anzalallah da abinda Allah ya sabkar suwa ake magana yanwa bayan Allah a musu hukunci da abinda Allah ya sabkar Allah na magana da annabin shi kayi hukunci da bayina kamar su hukunci da mi da abin da ni na sabkar ɗan wa idala ɗan wa anan me matsala bayan allah bayan shi ne kuma ya ce da abin da ya kamata a musu hukunci da abin da shi ya sabkar zuwa ga bayan shi amma wannan abin shi ne zai a yau duniya ta duk wani matsala tana nan a wajen bayan allah me yasa za a yi haka za a ce abin da allah ya sabkar a ɗauki ma mai wannan magana wata rayuwa ce daban gare shi in ma kake na in ma ka za ka yayi wannan magana a wa mutane hukunci da abin da Allah mahalicin sai sabka shi Allah mahalicin shi mai mai bayin yace kuma ga abin da ya dace dan wacewa tun daga inda dan adam ya samu matsala ya samu tawaya a sama kasa tun lokacin da dan adam yawa sama tawaye mana ya tawaye ya zama dan tawaye Allah ya samar da shi a saman ƙasa da sunan ya zama bawa mai bin dokokin Allah Allah zai aiko da manzanni ɗaya bayan ɗaya gare ku don ku zartar da dokokina matsayinku na bayina Allah zai kuke muku dukkan wani abin rayuwa ya ba ku ci ya ba ku sha ya ba ku iska ya ba ku lafiya bayan shi ya yi ku komai ba abu ɗaya na rayuwar bayi a saman ƙasa babu wata ƙasa a saman ƙasa da ta ci gaba wadda take rayuwar independent da abin da ta taba kanta a duniya babu wata ƙasa mai ci gaba wadda ita ta ma kanta abin rayuwarta duka kun shiga suka adam ce ruwan na Allah ne iska ta ba ba wata fuskar ba ta Allah ba ba ku cikin suke rayuwa kai da iska ta ka ba ku cikin ta Allah ce abin da zaka saka cikin ta babu wani dan adam da ya wata fata alimantar wanda wani abu da dan adam zai shiga zai shiga cikin timbiye ya aiki sai da wani abu wanda Allah ya halitta babu wata ƙasa da ta ci wata ilimi dan adam ya dagawa ya kai ilimi in ya kirkiri wani abu ko da kusan zarra guda wanda za a ci a rayu wanda ba Allah bai shi ba ɗan wa ba wata cikin wani adam ya yi ta tawaye da Allah ko da shiga zaka ci ba wani abu ɗaya da suka yi nasu har yanzu suna nan bayi na Allah yanda Allah ya yi mu shi yake ba mu yake gudanar da rayuwar mu ba wani abu da muke rayuwar mu he da shi wanda na wani ne ba nashi ba amma duk da wannan abun gaba daya wai yau duniya ta ma Allah ta waye Allah bai iya ba ka ce ma mun ta zama magana Allah ka ga mun to ba kauye bayan Allah ne kasar tashi ce duniyar tashi ce ku bayan shi ne yace ku zo ku rayu ga yanda yake so ku rayu amma yanzu wani kurin a cikin wani mai kashi da wutsari ya samu ko makami ya rike ko dukiya yace bin dama bai wa ina Allah wannan na za a yi yau duniya haka take so haka muke ciki a duniya yau kurin ciki cike da kashi da wutsari yanzu aka rike kashi matsala ce amma shi da ce ba da Allah shi ce kun an an yi ba yi eh ba yi na Allah wannan shi ne daidai namu ne na yawan gwan gwan garin mu shi ne daidai wanda ka kama magana Allah yau duniya haka haka haka ne wallahi idan ka ji duniya a yau yanda ake ma Allah ta waye kurin sa Allah Allah hakuri ne wallahi Allah sabulu ne wallahi hakuri ne da Allah gare shi amma ta waye ta waye na hakili karara butulci ne wanda kun ba mu daman yi shi yau Allah abu ɗaya rike shi ke tsari ba mai nashi ba mai yin nashi ruwan ne abincin ne oxygen kin ce mene ne ba abin da Allah zai rike wanda zai mutu shi to yan haka wai duniya take yau yau Allah ya ce ka gaya musu wa alikum bainahum kai hukumci tsakanin bayina wannan bayin ka musu hukumci bi ma an gada lawo da abin da Allah mahalicin sa ya sabkar kuma ya ce wala tattabi a hawa ahu kakka bi son zuciya su kakka bi ra'ayin su duk abin da ba na Allah ba ra'ayi ne ko na wani duk abin da ba magana Allah ba ra'ayi ne na wani in ma daidai in ma kuskure Allah ce kakka bi son zuciya su wa hazahum an yaftanu an yaftanu yace kai hankali da mutanen wannan kai hankali da kawurai an yaftanu kada su fitine ka an ba'ad ma anzalallahu ilayka kai hankali nan Allah lawa manzon shi kashe kai hankali ka su fitine ka su yi turumban ka saraba ka aiki da wani an ba'ad ma anzalallahu ilayka daga wani bangaren abin da Allah ya sabkar kansu su kauda ka a kibin shi an ba dan kadan Allah ya nabi kashe kakkai kai hankali da su kasa raba ka daga wani bangaren abin da Allah ya sabkar maka ya kuwa gaba ɗaya za su ce mai tawayen gaba ɗaya shi ya rage magana ɗan kaɗan a yi hankali kasa raba ka nan in wajen hankali daga wani kuna tare da kawurai ka yi hankali da kamun ka yi hankali ka yi hattara da shi ka yaudare ka ya raba ka da addinin ka ko za ka saba ma littafin ka littafin Allah yace fa'in tawallau wannan kira da kake musu in suka ba da baya kayi kira su zo su yarda su yi kumci da littayin Allah su bi dokokin Allah idan suka ba da baya suka ƙi fa'alan anna ma yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim wannan bayin na Allah in kai kai naka to ka bar mutane Allah yana yi wa wani mutane da masu shiriyu Allah yana so ne ya kama su da wani bangaren zuriyarsu kiran ba su da rabo ne a wajen Allah na shiriya Allah ya kaddara musu azaba gobe kiyama da haka kiran kai wa'azin kai wa'azin ka kare ka bar su Allah bai niyyar shirye da su ba Allah yana niyyar ya azabtar da su daga cikin wani laifi da suke mana ba su da rabon tuba kina shi yasa ka yi haƙuri ka ci gaba da abin da yake gabanka wa inna kasiran minan nasi da fasiku domin Allah ce da yawa daga cikin mutane fasikai ne Allah ya ce wa ma kasanta da ulama bi mu'minina wa ma kasanta da ulama bi mu'minina Allah ce mai yawan mutane ko kai faɗa haka duk imani wa in tuti akthar fil ladhi zuluk an sabilillah Allah ce inda zaka mai yawan ɗan kasa mai yawan duniya ba ta tune mana wannan shaida ce cewa Allah da daga da mu Allah duk da daga mai yawa da ga bayan mai yawa ba su imani mai yawa tsaware mai yawa kai ba su da hankali kenan kakka kakka damu da mahi yawa mu ne mahi yawa mu ne majority mu ne kaza ba ruwan Allah da majority da masu yawa Allah yana aiki da ma- wanda yake kan gaskiya ko da kai ɗaya ne a duniya Abdullahi Masudi ya cewa aljama'a ba maka Qur'an to hadar Abdullahi kira jama'a ta kwarai abin da yake daidai da gaskiya ko da kai ɗaya ne kakka damu da kai ɗaya nan yayi magana mai da yawa daga cikin zaman kasa annan in wannan aya ta biyo bayan mu annan sallallahu ake mai kashe yayi kokarin kira zuwa ga Allah ya ja hankalin bayi amma idan ya samu cikas kai ya damu domin Allah bai so bai shirye da kowa iyawa wanda kake ma galgadin suna cikin wanda Allah ya kaddara ma azaba domin Allah ce da yawa daga cikin mutane fasikai ne ba sa da sai nan sai ta miki ban labari cewa an gwada mun kiyama ta tashi Allah sai Allah ya gwada mun al'umma ta naga al'ummomi naga wasu yan kadan naga har dai da yake cewa ya ga wani annabi cikin annabawa ta gwada mushi ya zo duniya ya yi kira ya tsare ya koma ga Allah shi ɗaya tun daga wani annabu ɗan jama'a wani mutum goma wani annabu ma ya wani ma annabu ya zata mutum ɗaya ya koma ga Allah wani ma annabu ya ce ya zo ya yi kiran ga wani kaf ya koma ga Allah shi ɗaya ba wanda ya bi shi a duniya ko annabu Allah ne ta ce magana hikima amma ya yi kiran ya wa'azin ya tsare ba wanda ya imanin shi a cikin annabawan Allah akwai haka kuma kai mamakin me za ka yi hadin ana dan ganewa ana gane ana gane ma da ana ganewa ma farfar akan da ana ganewa ma to annabin Allah zai zo ta kira ta kira annabi ba su da bashiri su kale shi har ya koma ga Allah ya je ya je gaban Allah gobe kiyama shi kadai ba kowa da shi da haka nan kakka damu suwaye mun yawa in kokarin rike gaskiya kuma Allah shaida mu wasan gaskiya nan sai Allah yake cewa bayan wannan bayanai Allah ce afa hukumul jahiliyyati yabghun shi yanzu mutane ana kiran ku bi dokokin Allah ku yi aiki da littayin Allah kuna ja da baya kuna kiyawa shi yanzu hukumcin jahiliya kuke so ba na Allah ma da cinku ba a fa hukumin da yadda bugun hukumcin jahiliya na jahiliya duk doka wadda ba ta Allah ba jahiliya ce irin doka kenan lokacin babu addini kuma jahiliya lokacin da babu addini zaman kasa babu wani manzo babu ita daga wajen Allah yan waji ba duk lalacewa yahudawa da wata zamanin kan abai zai ce yanzu roƙon Allah ya sabgar da wani annabi don ya jaddada addinin Allah su samu jagora daga Allah sun san maganar ɗan adam ba yadda za a yi samu sa'ada ta rayuwa juna naira lokacin da ya ma Allah ta waye ya yanke alaƙa da Allah ba ruwan mutane da Allah ba ruwanku da Allah kun yanke sai na jahiliya kuke su ya ce wa man asala min Allah hukuman liqawm yuqinun waye Allah dan uwa wata doka wasu dokoki suka kyawa da Allah ba ba dokar ba tsarin da za a yi wanda kai na Allah amma ta yi qaumin yuqinun wannan magana wanda zai gano babu wani hukunci mai kyau wanda ya kai na Allah sai waɗanda suke da imani na hakika na yaƙini kaji abu kini mai imani na hakika ne kadai zai iya ganowa da babu wata kyakkyawar doka mai kyawo kamar doka ta Allah ya kaumin inul mutane masu imani ne kini wanda babu shakka cikin imanin su za su gano babu dokar da ta kai ga Allah doka ta Allah ba dokar ta kai doka ta Allah Allah kan da mu da aiki da dokar shi ci gaba يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي يهدي القوم الظالمين na'am dan wa irin wa'annan ayoyi da muke karantawa muke cikin su a yau ko yan kwanaki suna cikin ayoyi wanda turawa a jagorancin amurka ke ga cewa a canza su daga cikin alkur'ani a hudda su ayati ibn tayyib sunan furqan qur'ani ne ko suka hudda irin wa'annan ayoyi suna ga sun yi zahi ba sa daidai da zamani suka nemi wasu ƙarshen larabawa to ko da ba ku da ƙur'anin ku ba a wajen karantarwa manhajin makarantun ku wani ayoyi ka da kama ya yara su ka ka cikin makarantu eh sun nema kuma ko su amince da haka nan irin ayoyi ka ka cikin makarantu a sa yara su aƙida sun yi zahiri da yawa su kuma a cikin nasu sai suka hudda su gaba daya Allah kiyaye Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يا كما الإيماني kada ku riki yahudawa da nasaru masoya haka Allah ce kan ku rike su masoya ko ba gani ba kwallo ba gani nan ba auliya kuma ce al-yahuda wal nasara jin dai abin da ya ce dalla dalla yahudawa da nasaru yahud mabiyan attaura nasara mabiyan isa kaza Allah ce la tattakhizu awliya yace ba'dhum awliya ba su suna san junan su bale a lokacin da suke adawa da ku za su hada kai su manta da duk abin da ka san na adawa zan waka diba yau abinda yake wakana a gabas ta tsakiya kaga irin adawar amurka da suke tsakaninsu da rasha ko rasha da amurka magaba yadda aka game yanzu a syria an game manufar guda ce so a yi kudin a kare wannan kasa gaba daya ana suna wani da abu daban kasa ce gaba daya suke wa al'umma a gina ma domin duk me wanda yake karanta wannan tarihin wannan kasa da me ake wa wannan wurin ana ma elgata ta amurka isra'ila duk da ke aiki abu ne sananne isra'ila a iyakarta ba ta da kasa masu haɗari ƙasashe guda biyu wata ke da haɗari ga isra'ila wata ke da iyaka kai tsaye ƙasar masar ƙasar syria duk wanda kaga kan tarihi ya san haka ana kyautata da san a harkon kayan abin sashi a ƙarfin da siriya take da shi na makamai da sojoji in za a yi wani yunkura ta ɓaci wani dare ɗaya wani da wakana ana ga duka mutum zai iya yiwuwa a iya mamaye isra'ila na masar ta gano na sai ta zo kayan a zo a yi wani abu za su iya shahe isra'ila sai daga ba a yi wani abu daban yan wani rumine ne kasar da kaɗan ce ta isra'ila kayan wani agaji ya zo daga amurka tana an tsari yanzu kai da kawo da ake dama a samu dalilin yadda za a yi a wani da zaƙaƙin waɗannan ƙasashe dama wanda farko da da akwai iraq muna wancan zamanin a nika turbandis ana ce iraq a duniya tana cikin katrin fisan katrin fisan a duniya tana cikin sojina ƙwararru na hudu a duniya wanda ya karanci abin tsaro na kashe musulmi kashin duniya iraq a katrobendis kahiyar igor da aka yi sojinan na iraq suna cikin sojina na hudu masu kaji a duniya wannan abin kanan ne to wallahi duk hanyoyi ne ake bi a yanzu za a yi a ruguza wannan al'umma a wa isra'ila maganin ba da wata wani hadari a cikin rayuwarta kaga dai yau abin da ake yau an haɗe da rasha rasha ta bigina ita kuma ita kuma amurka ta bigina yanzu wanda ya kalli kasar siriya a tele zai ga mamaki alaƙa ce wani garin ya kai shekara ɗari da da lalacewa an mata raga-raga kun ba tsare ba a nan an haɗe a wannan kullum wanda muke zaɓi ke bacci wanda su kullum karatu su ƙasa karatun talu kawurai kan zama suke su karance ku da kyau karatun talu mu da muke bacci wallahi amma abu abu ne a hili suna yaƙi da wannan al'umma burinsu kadda wannan al'umma kowa sani lokacin da aka rushe gwamnatin gwamnatanci ta rasha me amurka suka ce duk mai jiya jiya na faru yanzu abin da yake gaban amurka ta kashe gwamnatanci sauran islam abin da ne ba abu da ka koyi ba wata aƙida da take yanzu suke zaman zaman da take haɗari a wajenta sai islam abin da ne yanzu yanzu a yanzu kuma aka kashe gaba suna da shi ne cikaskin ra'ayinsu su kuma da abu da musu cikas a ƙinarsu yadda kai musulmi mai imani kake adawa duk abin da kama cikaskin addininka su ma haka suke kan a ƙinarsu a jima addini ne a wajensu don a kan a ƙinarsu za su kashe dukiyarsu su kashe ƴaƴan su mutu ko sun da fasirar ba su suke mutuwa su mutu su kashe dukiyarsu kan abin da yake a ƙinarsu ta demokuraɗiyya ta tabbata a ƙwaya musulmi ne ya ce addini shi tabbata ya ce dan ta'adda ne Allah shi da mu kenan anan Allah subhanahu wata'ala ke kira da ya ku masu imani ya ai wallazina amanu ya ku masu imani la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya wa ba'd kabul yahuda da saru masoya shashan sa masoyan shashi ne yace wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum wanda kuwa ya so su abinda aka hana ka kakka ɗauke su masoya sai Allah ce wa man yadda wanda minkum wanda ya soyayya da su daga cikinku suwa musulmi ko? wa man yadda wanda hum suwa yayi yahudan saru ya ce wannan fa'innahu shi wanda ya soyayya da su minhum ya shiga larinsu Allah ne ke da wannan ba ba ba ba zan ba ruwan tarjuma haka Allah ke zanta abin da yayin lissafi su haka nake na karana bai bukata wannan wata dogon shari ba kun shari nan ba shari ba bukata shari yace kenan wa man yatawallahu minkum fa innahu minhu wanda ya soyayya da su a cikin ku shi ma iya daga cikin su kuma ta inna la la yahdi al-qawma zalimin Allah bai shiryar da mutane a zalimi musulunci ya tsara komai ya tsara mu'amala daban za ka ce a ina maganar mu'amala za mu'amala daban zamantakewa daban kuma gana tsangaren domin aka ce mu wadda soyayya za ta sa ɗan wanzu nawa wa'inda suke da haƙiƙanin soyayya da kawurai kawurai za su ɓata addinin Allah su zagi addinin Allah da kasu ke su ya ga laiza to kashi wa kai miji za su ke su kai zai ga laifi kai da kai magana a kansu kaga wannan soyayya ta zira zuce shi domin da kai magana da suka tsangwami addinin Allah kai magana laifin kai ne na kaga me soyayya ce son su ne yake shi ta ga to wannan soyayya daban kana iya mu'amala ta kasuwa makwabtaka duk wani mu'amala musulunci ya tsara amma maganar soyayya wadda za ka sa kaki a soki addinin kaki kaki in ya taɓa addinin ka ka kasa damuwa da da masoyan ka ne ta yi san shi ma da addinin ka kamar da mutum da yawa a yau cikin rayuwar muna fiya wa kana da yawa da cikin musulmi da ka taɓa wasu kawure ko magana ma kan wani wani abu da ke na kahurci sai ka suna kan kaurincin ko bai dace ba kai wannan magana saboda menene soyayya su da wa'ancan mutane wannan shine illa irin wannan soyayya ta kai ta neman taimakonsu son abin da suke kai shi shi ne babban haɗari mu'amala daban za ka ba shi taimako ma in ta kama ka aga kare abin shi zaka shiga haƙi tun daban kaka zalunce tun da daban daban amma magana soyayya Allah ta kar ku ɗauke su masoya wanda kuwa ya ɗauke su masoya daga cikin ku Allah ya ce iya tare da su kuma inna Allah la yahdi al-qawma zalimin Allah bai shiryar da mutane azzalimai ke duk mutumin da gangam ya san gaskiya sai ya kiya to Allah yana barin shi akan abin da yake kan shi Allah ce fatar da zina فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبروا على ما أسروا في أنفسهم نادمين نعم فترى alladhina fi qulubihim marad Allah ce zaka ga wasu waɗanda akwai cuta ta munahuci a cikin zuciyarsu akwai malaki nan na munahuci na rashin cikar imani zaka ga irin waɗannan mutane masu malaki na rashin imani na munahuci yusari'una fihim suna gaugawa neman yardar wa'incan kahurai da bayyanar da soyayyarsu ga wa'incan kahurai duk da Allah ya yi wannan kashe ka'ai za ga waɗanda suke da wannan malaki na rashin imani na munawuci suna gaugawa cikin mu'amala ko soyayya da wa'innan kahurai inda zaka musa magana ko buga halinsu ya kulun suna cewa na kasha an tusiba na da'ira ai abin da ya sa muke mu'amala da wannan kawure muke kyautata mu'amala mu da su muke mu hulɗa da su kaza kaza da muna tsoron ka aje ta juye wata ran su samu nasara kan musulmi suna muna da kyakkyawar alaka da su sai mu samu kyakkyawan hali a su suna gudun wata taɓaci kar ta taɓaci yanzu kenan nan menene kaga rashin imani ne da Allah suna gudun ka a yau musulunci na da illa yana da kuwa ka yana da kuwa yana tsayi amma ka aje wata ran abin ya juyo kan musulmi kawai suke da rinjaye ya suke tuna muna da alaƙa kyakkyawa da su kenan mu mun gyarawa kan mushin wuɗa haka suke faɗi na kasha an tusiba na da'ira fa asallahu an yata bil fatan aw amr min indi masu wannan magana an hana suna yi suna tsammanin wai wani abu ya kasance to abin da ke bai Allah ta Allah zai kawo da nasarar shi eh fa sallah ya tafi fita Allah zai zo da nasarar shi da musulmi aw amal min indi ko da Allah kawo lamari Allah ya kunnutar da su a gane su a cikin karara fa yusibu ala ma asaruna fi anfusihim nadibin za waye gari za su yi nadama za su yi regretan aikin su na dokan kawore masoya suna cikin musulmi amma soyayyar tana tabbata ga kawurai na yanwa a takaice an hana musulmi yawa kawuri soyayya irin ta maganar taimako da kare shi kuma da yadda koda yadda kawuri ke adawa da musulunci duk abin da ke musulunci na illa zai soki addinin ka bata addinin ka kai kana san shi domin kan za ka iya bashi kariya ko da ya ma addinin illa irin wannan soyayya ita ke zama to haramu gare ka amma mu'amala nasi daban ya zo na magana musu kyautatawa musu isani na zamantakewa idan musu tsangwama addinin ku ba duna ba akwai musulunci ya tsara komi ya tsara komi kenan wannan allah na musu kashe waɗanda suke kewayawa suna hulɗa da su suna bayanar su da su allah zai kawo nasara ga musulunci ko allah ya kumitar da su su yi nadama kan abin da suke ɓoyewa na soyayya ga kahurai za su yi nadama fayusubihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin za su waye gari akan abin da suke boyewa a zakatansu za su yi nadamar aikin da suke wa yaqulu wa yaqulu alladhina amanu ahaula الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين
نعم ألا نعم قنر wannan ɓangaren na cikin munafukai wanda halinsu ya bayyana wa ya ƙudun da zina amanu waɗanda suka yi imani suna cewa هؤلاء الذين أقسموا بالله جاد أيمانهم إنهم لمعكم وإن دا كنا cewa tare suke da ku suna rantsuwa da Allah cewa suna tare da ku wannan ga wannan aya tana buƙatar lokacin ya kare kan mu shiga cikin lokaci fata mu tsaya a daidai wani aya ta 52 insha Allah mun zo sai mu zaka kan wani aya ta 50 insha Allah Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما دم أو إيه قريب كنا قد أول أول يا قريب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته